الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at al mutawatira wa shadha wa alaqatuhu bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine darasin mu ko majalisin mu ko zaman mu na 95 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya yawwa to za mu tashi ne a cikin suratul mu'minun taujihul qira'at zai fara ne a aya ta 44 kenan amma dole sai an dan koma baya a dan abin nan almuhim Allah subhanahu wata'ala yace thumma ansha'na min ba'dihim qurudan akharin bayan can cikin aya ta 31 yace thumma ansha'na min ba'dihim qarnan nan qarnan ne bil ifrad wagga kuma aya ta 42 thumma ansha'na min ba'dihim qurunan jam'in na alqarn qarnoni masu yawa Allah ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun wata al'umma ba za ta gabaci ajalinta ba kenan asalin magana ma tasbiqu ummatun ajalaha ne sai an ka kawo min litta'kid wa ma yasta'khiruna Allah ce ba za a jinkirta musu ba Allah ce sun ma'arsal na rusulana abu amur mun ce duk inda ya zo yana karanta rusulana da sinun ya mata sukuni sai mun ka turo manzanninmu tattara an gane ko wato tattara wani na bin wani kenan ma'ana ba a gushe ba ana turo manzanni daga lokaci zuwa lokaci idan muka duba ƙurra daban-daban sun karanta wato da wannan wurin da abin nan daban-daban idan muka duba imam ibn kasir al-makki da abu amr ibn al'ala al-basri da abu ja'far al-madani sun karanta tatran in za a wuce kenan in za a tsaya an gane ko yawwa kenan tatran an yi mishimi tanwini sai sun ka ce to a wannan yana matsayin mansubun alal hal min rusulina ai sun arsalna rusulana mutawatirina wani na bin wani ko shine mutawatirina wasu malamai sun kace a'a tana yiwa tatran alifuhu lil ilhaqi yanda an kace tatra alifkin lil ilhaqi ya an ce ilhaq kamar a rishikar da abu da abinda a sashi cikin abinda baya ne ala wazni fa'ala ilhaqan bi ja'far kinan dan ayi ilhaqin ta da kalma ta ja'far mun gane ko ta cimma kalma ta Ja'far tunda an ka ce tatra kaga harafi uku ne da ta'un da ta'un da ra'un amma an ka ce tatra sun zambi hudu Ja'far shi ma harafi hudu wanda asalin kalma ta Ja'far tana nufin tafki mai ruwa kafin ta koma sunan dan adam eh ta koma mutum ake nufi da ita mun gane ko sannan kuma an karanta thumma arsalna rusulana tatra bi tarki tanwini ma'ana babu tanwini ita ce qira'a ta baqiyya waɗanda ba mu kawo ba kira in munka hidda ibn kafir da abu ja'far da abu amr ibn al'ala sauran sun karanta tatra biduni alif biduni tanwini ba tare da tanwini ba kenan sai ta zama to ala annahu fa'ala wa alifuhu litta'nisi kenan alif kin shi wannan lokaci ta ta'nisi ta ba ta ilhaqi ba ka da'wa in an ce da'wa kaga wannan alif kin tana cikin kalima an gane ko to da kuma tauqa tauqa daga wiqaya ne an gane ku to sai zaman to nan mamnu'un min as-sarfi tunda yazo akan wannan to kuma wajen ƙura masu imana suna irin imanasta su ce mata tattare an gani ko? to to to a wannan ƙira'a abin nan sai mu ɗauke shi kiran matsayin mansubi na an gani kai kuma yadda muka cikin waccan ƙira'a mansubi ne ko kuma idan muka ɗauka abin nan mansubi ne in an ka ɗauke shi kuma lil ilhaq kenan sai da manto duk dai mutawatiri ne zai ɗauka an gane ko tunda zai ɗauki cewa wani manzo ya zo bayan wani kenan dai ba a bata canzawa an gane ko wannan shi ne Allah ce to kullama jaa ummatar rasulu ha kazzabu duk lokacin da wata al'umma manzo sai zo mata za su karyata su Allah ce fa atba'na ba'dahum ba'dan muka bi sashin su da sashi waje Allahum ahadith muka maida su ahadith labarai waɗanda ana tada labarin su a wurare daban-daban Allah ce fa bu'dan liqaumin la yu'minun tir da mutanen da ba su yin imani intabe a cikin wannan sura akwai fa bu'dan lil qaumiz zalimin shine na farko a aya ta 41 nan kuma fabudal ya ƙaumin layu minun a aya ta 44 to daga nan kuma abin nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce duk da yake nan babu taujihil qira'at kissa ta annabi Musa amma dole za mu dan taba da ita Allah ce summa arsalna Musa sannan muka turo annabi Musa wa akahu Haruna da dan uwansa annabi Harun bi ayatina da ayoyin mu an yi bayanin su akwai al'asa akwai al-yad ko ba ka nan bane al-ayatul kauniyya mun ka ce kuma ya an ce shar'iyya to nan ba a ambace su ba saboda lokacin da an ka tura annabi Musa zuwa Fir'auna ba a bashi at-taura ba wa sultanin mubin da kuma hujja bayyananna ayoyin su ne hujja bayyananna an gane ko kaka tsammanin ayoyin daban hujja bayyananna daban a asu din dai ne amma ta an kira su ayoyi saboda alamomi ne sultan kuma an kira su saboda hujja ne mubin ko ya zamanto lazim ne bayyananna bayyananne ko kuma zaman to mu bi mai bayyana cewa daga wajen Allah aka zo da wannan hujja sai zaman to mu ta'addi kenan Allah ce to mun tura Musa ila fir'auna kina arsalna Musa ila fir'auna wa mala'ihi da kuma jama'arsa duk cikin Qur'ani kaf a alqur'ani gaba daya ila fir'auna wa qaumihi gudana shine ne cikin suratul naml fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi sauran kuma wa mala'ihi na malam misbahu sai mutum shirki Allah ce to zuwa ga fir'auna da mala'ihi ko kace jama'arsa ko kace manya tunda manya akwai yara karkashin su fastakbaru Allah ce sun kai girman kai wa kanu qauman mujrimin wa kanu qauman alim sun kaza mutane masu girman kai daga uluwila fa qalu sai suka ce anu'minu li basharain mislina yanzu mu imani da maza guda biyu tamkar mu kaga dai su suna ganin kamar ƴan adam ne to sannan kuma ga wani abu wa qaumuhu ba mutanen su lana abiduna bayi ne kisa duk wani lokaci mutum in yana dauke da gaskiya ba gaskiya shi ake kallo ba kudin shi ake kallo ko gida nawa gare shi koko daga wani gari ya to dan birni ha ko dan kauye ko sauransu sai shi dan ya saka daina kallon gaskiya ka koma kana kallon wani abu ana gane ko sai a ce wanga dan kauyen ha daga kauye taho yanzu har ya arziki to ku kuna aikin mi ya to ya wuce ko daga kauye taho shikenan yanzu ga shirin ya tsere ma ɗayan birni wajen karatu sai sa kake ganin ƙauyawa idan suka fito daga ƙauye sai su tsere ma 'ya'yan birni saboda su sun fito da manufa 'ya'yan talakawa ne shi ko dan mai kuɗi bai da manufa ka gani ba sai ko an fahimce ne ba sai Allah ya ce to fakar da buhu ma sun karyatar da annabi Musa na akwai ijmali yaya na fir'aun ya karyatar da annabi Musa ayoyi daban-daban suna nan cikin Qur'ani wurare daban-daban an gane ko fakanu minal muhlakina sun ka kasance cikin waɗanda an ka hallakar nan ma akwai ijma'i ya an kai an ka halakar da su fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna haula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun gashi inda har zuwa inda Allah ya ce wa azlafna thamma al-akhirin wa anjina Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akhirin to Allah ya ce wa laqad atayna Musa al-kitaba mun ba annabi Musa littafi la'allahum yahtaduna dan su shari'a nan al-kitaba littafi la'allahum yana kuma ne zuwa ga bani Isra'ila bai kuma zuwa ga Fir'auna dan lokacin da an kaba annabi Musa a taura Fir'auna an halakar da shi wa damarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun an kare da Fir'auna sannan da an kai abin nan wa wa'adna Musa 30 laylatan mun gane ko yawwa Allah ya ce to waje annab na Maryama mun sanya Isa dan Maryam an kira shi dan Maryam ba a ki danganta shi zuwa gaba uba ba ba dan bai da uba eh wa ummuhu da mahaifiyarsa ayatan a aya malamin da wasu malamai suka ce to ai anan ya kamata a ce waje ibnu Maryam mutun nawa kenan malamin suwahu eh to wa ummuhu to sai an ce ayatan ya kamata a ce ya kamata a ce ayatai kuma sai aka ce ayatai malamin subahu to nan ko ka ce a ita ayatan na kira ce litta'addudi na kira ce wanda ke nuna abu ya yawaita ko ka ɗauki aya jinsi ce kenan jinsi ne daga jikin ayoyinmu ko ka ɗauki a'a shi isa ɗan maryam da mahaifiyar shi da aihuwar da ta yi mai wannan abin gaba ɗaya da ya haɗu ayatan aka mishi mun gane ku to musu ya sun zaman to aya Allah ce wa awaina huwa mun tawo su ila rabwatin zuwa ga wata et tudunya ko tudunniya ko jigawa an gane ko ko wani dan tudu shi ne arrabwa malam isbahu an gane ko rabwa imam ibn amir ad-dimashqi da imam asim al-kufi sun karanta ila rabuwatin su kuma sauran ƙura sun karanta ila rubuwatin don ka ɗauki ƙur'ani da an rubuta da wasu kaga rubuwa an rubuta to kenan shi wanga ana cewa rabuwa ana cewa rubuwa kuma a larabci ana cewa ribuwa amma bai tabbata a nan kira'a ba sai da to sunan shi musallasun lugawi muttahidul ma'ana musallasun lugawi na amma muttahidul ma'ana ma'anar shi ta tabbata ma'ana ta koma ɗaya ba shi da bambanci Allah ce ila rabotin zuwa ɗan tudu za ta ƙararin ma'abuciyar tabbata wa ma'inin kuma mai maɓuɓɓuga an gane ko ruwa suna hita daga al'ainu na idan ruwa ko kuma ma'inin shi ne mu'ayin ma'ayun wanda ruwa suke ɓuɓɓuga daga gare shi akwai saɓanin malaman lura kadiba cikin aljadwal fi irabil qur'an an gane ko na abdurrahim mahmud safi sai ka ga yadda malamai sun kaci an gani ko ya uwa don saboda kaka ta yi zuwa wajen bayani a ce ina da an ka samu shi kwaɗe inda magana take a ta yi a duba a gani in akwai ta to in babu ta kuma ka tuhumci ƙwaƙwalwarka to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni a nan malamai sun yi magana bi malam bislahu kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir tabari da bar ya ayyuhar rusul kira ne zuwa ga manzanni Allah ce kulu min at-tayyibati kumi ku ci daga dadada wa amalu salihan kuma aikata aiki na gari indi bima ta'maluna alim ni masani daga bin duka aikata shi yasa cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim wa inna allaha amara al-mu'minina bima amala bihi al-mursalina tunda an ce annabawa su ci daga dadada kiran mu mu yi koyi da su wannan tana tabbatar da iqtida'i ka hadisin yana tabbatar da iqtida'i ko da annabawa bayan Allah na gari to malam misbahu lokacin da qur'ani ya sauka manzo a akwai bisa doron kasa to kuma kace ya ayyuhar rusulu kulu eh a to kuma ya ce ya kamata a ce ya ayyuhar rasulu tunda can ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ko يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أقراءة نافع kuma duk duk cikin Qur'ani ya ayyuhar rasul bina daga wannan sai wannan da kaji na karanta kuma suna cikin suratul maida a nan waɗansu malamai suka ce ya ayyuhar rasul nan girmamawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai manzo ake nufi wasu malamai suka ce a'a ya ayyuhar rasul nan labari da Allah yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an yi ma manzanni wannan umar wani musbahu yawwa yawwa in ba haka ba abin bai tayya kalimomin su kaɗai ba su isa mallan musbahu sai ana hatsara Allah ya taimake mu to sai Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umma kuce al'umma guda al'umma ta tauhidi ake nufi an gane ko yawwa imam asim al-kufi da hamza al-kufi da al-kisa'i al-kufi da khalaf al-kufi waɗanda kufi yuna na dama ya an ce alkufiyuna ana zancen kira'a goma to hudu ne in kuma an ce alkufiyuna ana zancen kira'a bakwai to uku ne sai ya zamanto asim da hamza da kisa'i khalaf bai shigowa shi khalaf yana can cikin ruwat a cikin kira'a bakwai an gane ko rawi ne na hamza kenan su sun karanta an gane ko wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida sun yi ma alhamza mi kasra mun gane ko wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida sun yi ma abin nan alhamza wato kasra an gane ko sai malamai sun kace to in an dauki wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ko ka dauke shi alal istinaf malamin subahu ma'ana sabuwar magana an ci gaba da ita tunda inda dama tana zakkuwa ne farkon magana kana iya cewa inna muhammadan qa'imun ko ko ka dauke shi a'a afsina an kai akan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kaga da inna da inna kuma lalle wannan al'umma ku ci guda mun ji ko yawwa to shi ko eh waɗanda sun ka karanta wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida an gane ko bil fathi kenan sauran qurra da buka uba guda shidda sai sun kace to kenan sai a dauki cewa za a kaddara mata harful jarri malam misbahu wali anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun an gane ko yawwa to wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida وأنا ربكم فاتقون كما كان بني تو wannan shine wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum ni ne ubangijinku fattaqun ku ji tsorona an gane ko fattaqun ku ji tsorona ni Allah subhanahu wa ta'ala to sannan kuma idan muka duba akwai ƙira'a da takfifin nun an gane ko in an ka ce takfifin nun kiran ba aiman nunin mi ba ba aiman nunin shadda ba wanda za ka iske kotun cikin surutul al'amu wa an na hada sirati akwai wa inna hada sirati akwai wa an hada sirati mustaqiman ai mun yi bayanin wannan ko yawwa lokacin da mun ka wuce yawwa to wa an hadha wa anna hadhihi wa an hadhihi ummatukum ummatan wahida wanda in ka diba qira'a ce ta ibnu amir amma cikin alqira'at al-ashr al-kubra ba as-sughra ba masani ko mun fahimta ba afwan cikin qira'at al-ashr الصغرى ده الكبرى ابن عامر يا كرنتا ده تخفيف النون وان هذه امتكم امه واحده an gane ko in an ce wa an sun kace mukhaffafatun min as-saqila wasmuha damiru ash-sha'ni mahdhufun an gane ko wa hadhihi fi mawdi'i raf'in mubtada kenan wa annahu asalin magana take shi ko hadhihi ummatukum ummatan wahida هذه ستزمنت مبتدا امتكم خبره والجمله خبر عن كده الجمله ستكون خبر عن والجار والمجرور متعلق بالتقوني an gane ko yawwa kina sai zamanto yana da abin nan yana da alaka da fattakuni shi aljaru wal majrur mun gane ko yawwa wane ne jaru wal majrur cikin harkar kina sai zamanto وأن كنا لأن إيه لأنه هذه أمتكم أمة واحدة إتكو كلمة أمة أكن قراءات دوكا دا سنكا غباتا سنكا تي منصوبة على الحال متين حالي تكي من الخبر دقا خبر لاباري كنن أمتكم كنن أمة تند أمتكم متين خبر يكي والعامل في تلك الحالة الإشارة كنن إشارة دا أنكي هذه أمتكم أمة واحدة هنا كحال كونها ummatan wahida tana matsayin al'umma daya wa ana rabbukum fattaqun ni ne ubangijinku ku ji tsoro na irin wannan aya akwai ta can cikin suratu malamin suwahu al-anbiya'i inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida an gane ko can inna ta tun da babu wata magana da an kai atafinta akan ta wa ana rabbukum fa'budun fa'budun an gane ko nan kuma cikin suratul abin nan cikin suratul anbiya kenan aya ta 92 nan kuma wa ana rabbukum fattaqun suratul mu'minuna aya ta nawa ta 52 mun ji da kyau to almuhimmu Allah ce fataqattu amrahum bainahum zubura sai sun kararrabe al'amarin su zuburan sun ka koma wato kungiyoyi daban-daban ko jama'a jama'a an gari ko asalin zuburan abin da yake ya babbasi atuni zubural hadid abinda ya cacca ya caccage ya ya wace sai Allah ce to kullu hizbin bima ladayhim farihun ko wace kungiya ko wace jama'a da abinda take tare da shi take wato mi alfahari da wannan ne wasu ke cewa yin kungiya haramun ne na fata an fince ni a'a sai mun gane wani abu intabihu sabanin suna ba matsala bane in ya zamanto manufa guda ce muna ganewa a cikin gwamnati za ka samu akwai ministry daban-daban da ministan tsaro da ministan tsara da ministan noma da ministan kiwo da ministan wani ne amma duka su ne ma aiki ƙasa wannan ba matsala ba ce mun gane ko saɓanin sunayen ƙungiyoyi ba shi ne matsalan mu ba domin a cikin alƙur'ani allah ce wasu sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin na sace mi wal ansar kaga magabata min al-muhajirin da wani sun ka hijira wal ansar da kuma ansar mutanen madina sun ka taimake su ai Allah ya kamata yana iya cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muslimina ai duk musulmi ne to me yasa wadancan kira su muhajirin kira wadancan ansar ya hankalta ma wadancan sun fito daga makka zuwa madina wani aiki da sun kai musulunci ansar kuma wadannan an hankalta ma wani aiki da sun kai na taimakon addini sai an kira su ansar amma manufarsu dun mi addinin Allah ya ci gaba kuma akan aqida ingantatta shi yasa da za a samu kungiya biyar shidda bakwai amma ya zamanto manufarsu shine a tabbatar da aqida ingantatta ba tare da yakar juna ba akan gaskiya ma'ana in dai dan uwana yana da gaskiya ni na yadda da ita an gane ku to sunayen ba shine matsala ba yadda sunan muhajiri da ansar bai kawo matsala ba bai dace sunayen kungiyoyi su kawo matsala ba in dukkan su suna tafiya akan manhaji ingantacce ba tare da yakar juna ba ba sai ko mun fahimta ba amma matsalar ya zama to sunayen da an kasa wani zai zo da aqidar ta saba mai da ahli sunna ko ko a yana akan aqida ahli sunna amma bai yarda wani mu sunna aiki ba sai karkashin shi mun gane ko to to anan wannan ita ma aya tana da taujihat da ya kamata na hifz da ya kamata mu yi na farko shine wato da yace fataqattu amrahum bainahum zubura a can cikin suratu al'ambiya'i aya ta 93 wata ƙaƙa'u ya ce bai ce fata ƙaƙa'u ba wata ƙaƙa'u da wawon wata ƙaƙa'u amurahun bai na hun kuma bai ce zuburan ba sai ce kullun ilina ya raji una don ku ce kullu hizbin bi maladaihim farihuna to shi kullu hizbin bi maladaihim farihuna da annan can kuma tun cikin suratul abin nan suratul rum akwai irin shi kullu hizbin bi maladaihim farihun an gane ko can inda ya ce munibina ilaihi واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كما كان شبا سيتي واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ننكو كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين mun gane ko ka bar su fi gamratihim a cikin gamra asalin gamra shine abinda mutum ya luce ko kuma gamra yana nufin wauta hatta hin har zuwa wani lokaci sai Allah ce ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin ayahsabuna yanzu suna zato ina fata an fince ni idan muka duba Imam Asim da kuma Imam Ibn Amir ad-Dimashqi da Hamza al-Kufi da Abu Ja'far al-Madani sun karanta ayahsabuna sauran qurra kuma sun karanta ayahsibuna shine Imam Nafi' al-Madani da imamu ibn kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu al-kisai al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta a yahsibuna don ma'ana su ɗaya malam misbahu eh suna duk abin da a yahsabuna Allah ce sun suna zato annama numidduhum bihi min malin wa bani abinda muke ba su na ƴaƴa da dukiya min malin na dukiya wa banina da ƴaƴa nusari ulahum fil khairat muna musu gaugawa ne fil khairat kina a cikin alkhairi Allah ce a'a balla yash'uruna Allah ce musu sani bane sai Allah subhanahu wataala ce innal ladina lalle waɗanda hum su min khashyati rabbihim daga tsoron ubangijin su mushfiqun an gane ko suna wato masu sakankancewa saboda tsoron Allah suna jin tsoron Allah subhanahu wataala idan muka duba a cikin littafin majallatu tadabbur an gane ko adadi na tara an gane ko a shafi na 64 malamin suwahu karkashin wannan aya a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin an gane ko yawwa sai suke cewa kamar yu'arrafu al-musnadu ilayhi ana mata arifi ga musnadu ilayhi shine mubtada bil mawsuliyya ya an ce mawsuliyya kamar ismul mawsul kamar allazi man lam yusbahu da allazina sai ce ma mawsuliyya to in an ka kaga an kawo suna mubtada da allazi sun ka ce to li aghrab ana maida shi mubtada saboda waɗansu dalilai ko manufofi na farko sun ka ce min ha daga cikin su at-tanbihu ala khata'i khata'in khata'i ghayr al-mukhatab ana nuna kuskuren wanda ba da shi ake magana ba yanzu da aka ce innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiquna to daga ciki kuma ana iya kawo shi dan saboda yabon wanda ake an ka kawo alladina bayan shi idan ko ya zama to don zargi ko don yabo ko don nuna kuskure ko don wani abu to wagga innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiquna don ayabe su waɗanda game da tsoron ubangijin su suna sakankan cewa walladina hum bi ayati rabbihim yu'minuna waɗanda da ayoyin ubangiji su kaɗai suke imani bai ce yu'minuna bi ayati rabbihim ba saboda a samu fasila ta kare da nunun sannan kuma a nuna maka ba su yi imani da ayoyin kowa sai da na Allah walladina hum bi rabbihim la yushrikuna su ne waɗanda game da ubangijinsu ba sa shirka wallazina hum wallazina yu'tuna ma atau waɗanda kuma suna yu'tuna suna bada ma atau abinda sun ka samu atahu ya zo mishi ma'ana Allah ya bashi wa qulubuhum wajila tare da cewa zukatan suna cikin tsorowa annahum ila rabbihim raji'un cewa za su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce to ulaika yusari'una fil khairat waɗannan su ne suke gaugawa a cikin aikin alkhairi wa hum laha sabiqun kuma su masu masu gabaci ne gare ta an gari ko yawwa to kenan waɗancan da sun kai zaton an ba su dukiya da ƴaƴa nusari ulum fil khairat sai Allah ce a ga waɗanda ake ma ulaika yusari'u da fil khairat ga masu gabacin alkhairi masu tsoron Allah in kana shirka don aikin alkhairin da kai ya zambi banza a banza to mu je ayoyi na gaba saboda can ne sai aya ta 67 za a samu taujihi na ilmul qira'at Allah ce wala nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu dora marai sai abinda ta iya dauka kuma ka dan bari a cikin suratul a'raf wal ladina amanu wa amilus salihati sai ce mi la nukallifu nafsan illa wus'aha babu wawun an gane ko cikin bakara ce la yukallifu Allahu nafsan sai ce mi illa wus'aha kan la yukallifu Allahu lan yace can kuma cikin talaq ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha kuma ka dan bari can cikin suratul an'am yace mi wala taqrabu wala yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awfir kal wal mizan bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu wa law kana za qurba da na al'am da na arab sun zama to iri daya aya tara al ramma eh to ba mu tsora mare sai abin da ta iya dauka wannan suna daga cikin ka'idodin shari'a guda biyar ina ganin ko guda shidda ne waɗanda su ne sun ka manya-manyan ka'idodin shari'a ba a ɗora ma sai abin da ka iya ɗauka Allah ce to walidi na kitabun yantiqu bil haqqi kadiba shi littafin usulul fiqh da alqawaidul fiqhiyya zaka gani su mun gane ko alqawaidul kubra Allah ce walidi na kitabun muna da littafi yantiqu wanda yake furuci bil haqqi da gaskiya wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba Allah ce bal qulubuhum fi ghamratin min hadha an gane ko zukatansu suna cikin ɗemuwa daga wannan walahum daga kenan wa'azi ko game da qur'ani ko game da sha'anin kiyama walahum a'malu min duni zalika suna da wadansu ayyuka bayan waɗannan Allah ce mi hum laha amilun za su aikatawa Allah yana nuna cewa akwai ayyukan da za su yi zuwa gaba duk mun san kyale su kakka da mu sai zaman tonan tasliya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam lalla shine da bada hakuri Allah ce to hatta idza akhadna mutrafihim hatta wanga sunanta ibtidaiya ma da misbahu tana da aiki kwarai da gaske akwai hatta ta hikayatul hal akwai hatta ta bayanul hal akwai hatta harful jarri akwai hatta harful atfi shi yasa wani malamin lugha da aka ce ma sibawaihi yace sa'amutu wa fi nafsi shay'un min hatta sa'amutu zan mutu wa fi nafsi a cikin raina shay'un akwai wani abu min hatta na hatta har yanzu ban kari ba babban malamin na hauna amma kaji hatta har yanzu bai kari da ita ba mun ko nan mutum ko ko karatun kwana uku bai ba amma kaji ya bai da kowa jahili Allah ya kyauta Allah ce hatta har sai lokacin da idan akhadna mutrafihim lokacin da mun kariki masu jin dadin su bil azabi da azaba idahum yaj'aluna sai ga su suna boda Allah ramma san boda suna kuwa shine boda wani lokaci ake cewa suna boda kwallowa ai jimalan manzauri idahum yaj'aluna Allah ce to la taj'aru al-yawma ga ku kuwa yau innakum minna la tunsaruna lalle ku ba za a taimake ku ba wasu malamai sun ka fassara da yakin badar ake duhi a nan Allah ce kad kanat ayati tutla alaikum ko tutle ga masu imala ayoyi na sun kasance ana karanta muku su fa kuntum sai kun kasance ala aqabikum akan diga digan ku tanki suna da sadu kuna komawa baya an gari ko yawwa in an ce tanki suna da shi shine kun tambari daga na kasana kamar abu ya ja da baya wa man nu'ammirhum nakithu fil khalq an gani ko malami suwahu Allah ce to mustakbirina bihi kuna masu girman kai bihi da mi kuma to nan in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi zaka ga bayanai kwarai da gaske sannan ka diba cikin al-qira'at wa atharuha في التفسير والأحكام صفحة تدري أبنا تقوس دا تقوس زوا تدري تقوس دا ترى an gane ko shi bihikin nan ba'ul in ko ta koma zuwa ga kuna girman kai da ɗakin Allah da kuka cewa kuna amma abutan shi ko abin da ya kama da haka akwai maganganu daban-daban an gane ko ko ba'ul in ta zamanto sababiyya ko ta zamanto litta'diya in an ce littadiya kenan tana da alaka da bihi ta fuskar istakbara bihi yayi girman kai da wannan abin da Allah ya bashi ko istakbara yayi girman kai bihi don saboda wannan abin ana ganewa saboda ba'un tana dukkan ma'anoni daban-daban samiran kuna masu hira malam misbahu eh tahjuruna malam misbahu imamu nafi ya karanta tuhjiruna daga ahjara yuhjiru domin in fi'il ya fara zamma ya koma ruba'i wanda yake mai alhamza ko mai mi ko mai shadda kaga da an ka ce akrama mudari sai a ce yukrimu in an ka ce karrama sai a ce yukarrimu kidan da ya fara damma ko rubai mai tad'ifi ko rubai mai mai alhamza tuhjiruna muna gane ko yawa taw sauran qurra sun karanta tahjuruna daga hajara yahjuruni an gane ko taw sai malamai sun ka ce to nan in an ka ce ta hujiruna ba ana nuhin kun yi hijira ba malam misbahu minal hujir hujir in an ka ce hujir malam misbahu wa huwa alhazayan chaye surutun banza kwadin magana wadda ba ta da alkhairi an gane ko shine ta hujiruna suna hira suna ɓaci ɓaci suna zagin qur'ani su zagi Allah su zagi manzo Allah san san su zagi musu imani tahjuruna kuma sun ka ce to ko a ɗauke shi minal hajiri ai tahjuruna ayatillahi sun kaurace ma ayoyin Allah fala yu'minuna biha ba sa yin imani mun gane ko yawwa malan misbahu ko ko ku dauki shi ma tahajjuruna ana rufe suna faɗin maganganun banza duk yana iya dauka mun gane ko yawwa to akwai qira'a shadda tuhajjiruna daga hajjara yu hajjiru ta hajjiran an gane ko wadda ita kira'a ce shazza mun gane ko yawwa to in ka dibi kira'a ta tuhajjiruna tana nufin kuna hudin magana banza qaulul fahshi wal hadayan da tsayi duk dai karshe dai a kira'o'in za su ba da ma'anar dai maganganun da suke faɗa maganganu ne waɗanda ba sa da amfani ba su da kyau Allah kai muni tsari sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to afalam yadabbaru alqawla shin bu su yi tadabburin alqawla magana ba nan ba alqur'ani yake nufi am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalina ko ko a'a abinda yazo musu bai zo ma iyayensu ba shine alqur'ani litunzir qawman ma unzira aba'ahum fa hum ghafilun ko ba karan bane na am sai ta zamanto abin nan ne ko ya zamanto su'al ne للتعجب ko talamanto idrab ne idrab intiqali an tashi daga wata magana an zuwa wata am lam ya'rifu rasulahum ko ko tambayar da aka musu shin musamman zan su manzon su bane fahum lahu munkiruna suke musun shi am yaquluna bihi jinna Allah ce ko suna cewa dai mahaukaci na kaji abin da aka ce ba annabi don haka nan wani ya ce ba mahaukaci kai mallami to sai an kai inda khairu khalqillahi ajma'in an ka ce mai mahaukaci ba lantana kai Allah ce to bal ja'ahum bil haqq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da gaskiya wa aktharuhum lil haqq karihuna su game da gaskiya karihuna masu kyama ne wala wittaba al haqq ahwa'ahum da dai gaskiya ta bi son ransu al haqq kana ita da Allah ya bi son ransu yadda suka son ayi shirka an gare ku ko ko wala wittaba al haqq ahwa'ahum da dai tauhidi ya kasance irin yadda suke son tauhidi ya kasance akwai maganganu da dama na malamai kadiba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al makmum kaga ake nufi da wato al haqq anan ko lafasar as-samawati wal ardu man fihinna da san mai da kasai da abin da ke cikin su sun baci dan su sun suka yi a ce akwai abin bauta wanda ba Allah ba shi ko Allah ce law kana fihi ma alihatun illa Allah lafasadata Allah ce bal atainahum bi dhikrihim mun zo musu da wa'azinsu ko ko mun zo musu da sanadiyyar ɗaukaka su fahim an zikirihim mu'ridun su masu kau da kai ne daga mi daga ɗaukaka su da al'umma ta bar qur'ani babu zancen ɗaukaka wallahi ƙasa an kai an gane ko sai an karanta qur'ani an yi aiki da shi an tabbatar da tauhidi an bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da samu mi ɗaukaka ta duniya da lahira sai Allah ce am tas'aluhum kharjan shi ku kana tambayar su wato kharjan ne an gane ko wani abin duniya ko kana tambayar su wani haraji ba shi da aka ce ba haraji ba malamin su bahu harajin na aibar lamba haushi da nan da hindu shi ko kana tambayar su haraji na ma'ana ko kana tambayar su wata lada an gane ko to fa kharajo rabbika khair to lada ubangijinka ita ce tafi alkhairi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata lada yake tambayar su ba cewa ya zo abi Allah zakkan ma da an ka kawo cewa an kai su ba talakawa Allah ya lullunka musu linkin ba linkin ai ba wai annabi na za a tara ba dukiyar ba ga wani ɗan ta'adda ya tuce to ai ana ba da zakka an gane ko to sai malamai da suke taujihul qira'at sun kace wato idan muka duba na nan qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khair kenan da na farko da na biyu sun karanta shi da kharaj mun gane ko yawwa imamu ibnu amir ya karanta am tasaluhum kharjan fa kharju rabbika khair kenan ya zamanto masdar ko ina fata an fahimce ni su ko sauran sun karanta am tasaluhum kharjan fa kharaju rabbika khair ba sani ko fahimta ba kenan su waɗancan da na farko da na biyu akwai alif tare da shi am tasaluhum kharajan fa kharaju rabbika khair hamza da kisa'i da khalaf an gane ko shi kuma imam ibnu amir ya karanta am tasaluhum kharjan fa kharaju rabbika khair sauran kuma sun karanta am tasaluhum kharjan fa kharaju rabbika khair ba sai ko mun fahimta ba to wadansu malamai sun kace nan duk dai ba a rasu abinda ake nufi abu guda shine da wato kana tambayar su wata lada ko abinda asalin shi daga kharaja ne shine abinda zaka hiddo daga gare ka ka ba wani ba sai ko mun fahimta ba shi yasa wadansu malamai sun kace ma'anar su daya to wadansu kuma sun kace a'a eh in an kace al-kharju an gane ko da kuma al-kharaju sun kace shi al-kharaju abinda ake hitarwa da dukiya an gane ko abinda zaka bayar lima yukhraju min al-ba'd wasu malamai sun kace a'a abinda ake nuhi an ka ce alkharju abinda za ka bayar amma ba tare da sai ka sake bayarwa ba shi ko an ka ce alkharaju abinda ake bayarwa na haraji wanda za a dora ma mutum jangali duk shekara sai ya bayar kenan sai zaman to harj wanda zaka bayar su guda haraji kuma wanda yana mai maitowa eh malamai da sun yi magana kansu to almuhimmu dai ko da mun ce shi na mai maitowa ko bai maitowa babu wanda aka tambaye su ciki Allah ya ce to wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzitawa wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim Allah ce tabbat kana kiransu zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ce wa innal ladina la yu'minu bil akhirati lalle waɗanda ba su yi imani da lahira ba an sirati lanakibuna masu kurcikewa ne su kwado kamar yadda hadisi ya faɗa zaka ga an kawo sirati akwai kalalib kamar wato uh, abin nan ne wasu igiyoyi ne masu kai, masu tsini an gane ko kamar hask wani icce ne da ake kira hask ko wata kaida akwai mai tsini to fa makhdushin akwai wanda zasu yi ta kikkirta sai samu shi wuce akwai wanda kuma zai hwada gadi ba cikin hadisai mutawatir da suka zo kan bayanin sirati duk da ake tara shi wani zai wuce kamar walqiya wani zai wuce kamar kaza gashi nan dai Allah ya sanya mu daga cikin da su cewa daga gawa mu huta na fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam sai Allah subhanahu wa ta'ala ce walau rahimnahum da dai mun yi musu rahama mun jin kansu waje kashafna ma bihim min durrin munka yaye musu abin da yake damu su na cuta da damuwa da tsanani Allah ce lalajju fi tughyanihim ya'mahuna da sun zarfafa allajju shine rusufawa bal lajju fi utuwin wa nufur aw ka zulumatin fi bahrin lujjiyin abinda adda zurfi da sun zarfafa cikin tughyanihim ketare iyakansu ya'mahuna suna ɗemuwa. Allah ce to laqad akhadnahum bil azabi kinan wannan yana nuna maka dan kaga Allah ya dauki makafirai azaba ba wai dan bai san wanda zai imani cikin su ko bai sani ba a'a ya san mai dawo ya san wanda bai dawowa Allah ce to laqad akhadnahum bil azab mun kama su da azaba wasu malamai sun kace ai yakin badar kenan famastakanu li rabbihim busu yi kankan da kai ga ubangijinsu ba wa ma yatadarrun kuma su yi kankan da kai ba to istakanu li rabbihim kana iya cewa musu risina ma ubangijin su ma ya tazarra'u da kuma su yi kankan da kai ba hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidi har sai mun bude musu kofa ma'abuciyar azaba mai tsanani idza hum fihi mublisun sai ga su sun yanke kauna daga rahamar Allah an gane ko yawwa wasu kuma sun fassara al'azabu yunwa ce da an kama mutanen mutanen makka da shi fatahna alaihim baban za azabin shadidin sai zaman to yakin badar tunda waɗanda an ka kashe da shi kenan kare su ta ƙari Allah kai mun tsari sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa huwa allazi idan muka duba Imam Qalun da kuma wato abin nan Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Abu Ja'far al-Madani da Imam al-Kisa'i al-Kufi sun karanta wahwa to nan babu matsala duk ma'ana gudata da wahuwa da wahwa wa huwa allazi Allah shi ne kadai ne wanda allazina tana nuna shi kadai don ana iya cewa wa huwa ansha'akum amma sai an ce wahwa wa huwa allazi ansha'a Allah shi kadai ne wanda yayi halitta muku as-sam'a ji bai ce al-asma'a bai kawo shi jam'i saboda an hankalta mu asalin shi masdar ne ko ko jinsin ji guda ne da mai jinka ta gabas da yamma da kudu da arewa duk jinka su guda ne amma kallon su ya bambanta wanda kallon ka da gabas da yamma da kudu da arewa ba dai bane to almuhimmu Allah shine ya harita muku as-sam'a ko kace as-sam'a al-jinsiyya ce jinsin ji sai da manto jam'i wal absara da gannai wal af'idata da mi da zuciyoyi Allah ce to qalilan ma tashkurun kadan ne suke gode ma Allah wa huwa alladhi kamar da mun kace su qalun da Abu Ja'far da kuma abin nan Imam al-Kisa'i da Abu Amr ibn al-Ala sun karanta wa huwa wa huwa alladhi Allah shi kadai ne wanda alladhi tana nuna shi kadai ne anan zara'akum fil ardi ya halice ku fil ardi a cikin ƙasa ko fil ardi min al ardi daga ƙasa wa ilayhi tuhsharuna gare shi za a taru ku ba ga wani shi ba shi yasa ce ilayhi tuhsharuna ko ce tuhsharuna ilayhi sai taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al hasr ahyana wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu nan ma wato wahwa an gane ko Allah shi kadai ne wanda alladhi din nan tana nuna al hasr don ana cewa wa huwa yuhyi wa yumiitu sai an kace wa huwa allazi shi kadai ne wanda yuhyi yake rayarwa wa yumiitu yake kashewa babu wanda yake rayarwa ya kashe sai mi sai Allah subhanahu wataala kuma ka da bani kuma yuhyi bai kawo abin da ake rayarwa ba kina ana nufin duk abinda an ka raya Allah ki raya shi an yi hasful maf'ul li yufid al umum wa yumitu duk abinda an ka kashe Allah ne ya kashe shi li yufid al umum ko ko a'a ka sai ka ce fi'ilin muta'addina amma muradu bihi luzum wa huwa al muhyi wal mumitu ake nufi eh Allah shine mai rayawa mai kashewa wala ikhtilaful layli wan nahar sabanin dare da rana nashi ne da yace bai ce ikhtilaful layli wan nahari lahu ba dan annaka ba wanda isa ya kawo dare ko yin saiwa sai Allah kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun sai Allah ce afala taqiluna shin ba ku hankalta wasu malamai sun kace ikhtilaful layli wan nahari al-layl ma'rifa ne ko mudafun ila اختلاف abin nan an yi idafa shi mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa kina ya shafi ya shafi komai da komai duk sabanin da an ka samu ba wai sai na haske ba wasu na mutuwa da daddare wasu na mutuwa da rana wasu na talauta da daddare wasu na talauta da rana wasu na yin arziki da daddare wasu na arziki da rana wasu rashin lafiya duk abin da ya faru gaba ɗaya cikin su ikhtilafun laili wan nahari kina ikhtilafuhuma wa ikhtilafu ma fihima sai ya zamanto bai da iyaka malamin su babu Allah ce a falata a ƙilura shin ba ku hankalta Allah ce ihi bal aha in ji malam manzauri ƙalu sun ce misla ma ƙala al'awwaluna abinda waɗancan mutane sun ka faɗa nan ma ijimali ne kine wato ƙalu misla lalzi ƙala al'awwaluna ya zama to ma musuliya musuliya ko akwai mi al'ijimali ƙarƙashinta to wani ijimali ne sai ya fassara shi qalu a idza mitna wa kunna turaban kaji abin da sun ka faɗa kamar wani ya tambayi Allah menene al'awwal da sun ka faɗa sai ce abin nan qalu sun ce an gane ko a idza mitna wa kunna turaban idan muka duba abin nan imam ibn kathir al-makki da abu amur ibn al'ala al-basri da yaqub al-basri sun zan al-basri yani da ibn amir al-kufi da kuma shu'ba rawi na asim al-kufi da abu jafar al-madani sun karanta a idza mutna mutna daga mata ya mutu sauran sun karanta a idza mitna daga mata ya mitu kuma akwai guda wanda shi ba kawo shi nan ba mata ya matu malamin su ba hudu suna nufin mutuwa to almuhimmu dai a idza mitna to idan muka duba qurra imamu nafi' al-madani da imamu al-kisai al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri na farko sun karanta shi da tambaya kenan da alhamza ta tambaya a iza mitla sannan kuma na biyu wa kunna turaban inna lamab'usuna sun karanta shi da alhamza daya kenan babu tambaya shine al-ikhbar da labari kenan ko ko an shafi alhamza a wajen wadansu malamai mun gane ko yawwa shi kuma imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu abu ja'far al-madani sun karanta na farko bil ikhbari kenan idza mitna babu al-hamza na biyu kuma wato idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamabusuna na biyu sai sun kai tambaya kenan sabanin wancan sauran qurra kuma sai sun ka karanta bil istifhami fihima kenan sun kai tambaya duka wuraren guda biyu a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'usun to kenan sai da mun to wani lokacin labari suke bayarwa wani lokaci kuma wani hitambai wani kenan idza mitna in muka dauki idza mitna wai sun kace wai wani da sai ya zo sai shi zama sai ce in mun mutu kamar yana bada labari wa kunna turaban wa idhaman mun kazan kasa kuma mun kazan kasusuwa an gane ko kuma min babil ikhbar tun da wasu qura sun karanta da ikhbar inna lamab'usuna mu za a tayar da mu kaga magana ta kawo don saboda a tada cece ku ci waɗanda sun karanta kuma da tambaya duka gaba ɗai a idza mitna tambayar juna da suka yi wai in wai an ce in mun mutu wai wa kunna turaban mun kazan kasa wa izaman mun kazan kasu abin nan wa izaman mun kazan kasu suwa a inna la mubufuna wai an ce ta da mu za a yi to nan tambaya lil istibadina suna nisantar da abin wal inka saboda su yi musu abin wal inad dan saboda su yi taurin kai su bu su yarda ba mun gane ko to kaje da taujihin waɗannan qira'at su suke sai suka ce laqad wa'idna lalle tabbata an yi muna alƙawari malami subahu sun ka ce na hannu mu wa aba'una da iyayenmu haza wanga abin min kablu can gaba ne wai ma'ana tun can annaba su an tacewa an ba da labarin za a tashi to bai sa har yanzu ba a tashi ba sun ka ce in haza illa asatirul awwalin wannan ba komai bane sai ta tsiniyoyi na mutanen farko su bu sayar da kiyama ba to kaga wannan kafirci ne wato karara mun gane ko yawwa to sai Allah subhanahu wataala ya ce a tambaye su ƙul ka tambaye su limanil ardu shin wa yake da wane ne limanil ardu ƙasa ta wace wa ya halicce ta mallakan wace an gane ko wa man fiha da wanda yake cikinta in kuntum ta'lamuna in kuna da sani to ga amsa sai ya quluna lillah Allah ce da sanu za su ce Allah ne ƙul sai ka ce da su afala tadhakkaruna shin ba kuwa astuwa ina fata an fahimci ba kuwa astuwa idan muka duba imamu hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da hamza da kisa'i da kharab sun karanta afala ta zakkaruna kina asalin shi afala ta ta zakkaruna sai an ka shahi ta'un daya sauran ƙurra kuma sun karanta afala ta zakkaruna sai zaman to mi sai zaman to ta ta zakkaruna na ta'un guda sai aka mai da ta zalo sai ta koma ta zakkaru mun gane ko to qul man rabbus samawati sab'i kace wane ne ubangijin samai guda bakwai wa rabbul arshil azim kuma wane ne ubangijin al'arshi mai girma an gane ko sai yaquluna lillah za su ce maka dai na Allah ne to qul afala tattaquna kace shin ba za ku ji tsoron Allah ba qul ka tambaye su man biyadihi malakutu kulli shay'in wane ne ya mallaki komai mulkin komai yake a hannunsa wa huwa yujiru ko wahwa mun hadu da sauran tare wahwa Allah shi yake bada kariya wala yujaru alaihi shi ko Allah ba ya bada kariya in ya so kamu in kuntum ta'lamuna in kuna da sani sai ya qulu lillahi sai su ce na Allah ne qul fa anna tusharun kace to ta ina ne aka sihirtar da ku intabe anan idan muka duba sai ya qulu lillahi nawa ya maimaitu guda uku ne to na farkon inda an ka ce kulli man al ardu man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah duk qurra sun karanta sayaquluna lillah an gane ko yawa to amma da na biyu da na uku an gane ko sai zaman to qira'ata abu amr ibn al ala al basri da qira'ata yaqub al hadrami al basri su sun karanta sayaquluna allah sai ya ƙulun Allah kenan wajen ƙulman rabu samawati a saba'i wa rabu al'arshi al'azim sai ya ƙulun Allah abu amur da yaƙo sannan kuma ƙul man biya dihi mara kutu kulli sha'in wa huwa yi jiru wala yi jaru alaihi in kuntum ta'lamun sai ya ƙuluna Allah to duka babu matsala in an ce lillahi aina Allah ne shi na farko saboda an ce ƙul limanil ardu kaga an fara da li Allah mu sai an ka ce ƙulun lillah amma biyun na ƙarshe da an ka ce ƙul man rabbus samawati kaga nan man rabbu samawati an kashi na bi kun kace man biye da shi kaga tambaya ta kuma ne bisa ga man yasa su a kira su an karanta sai yaquluna Allah sai yaquluna Allah sauran kura sun karuta sai yaquluna lillah lillah saboda ma'ana nan su sun hankalta ba ma'ana ba lafazi ba wanda sun kace lillahi ga na biyu da na uku domin da an kace qul man rabbu samawati wani ne ubangijin samai da kasai wanda sun ce sai yaquluna Allah shine Allah ko ko sai yaquluna lillah za su ce na Allah ne domin in na Allah ne shi ar-rabbu ai shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir kenan ma'anar rububiyya tana kuma zuwa ga mi milkiyya to sai yaquluna lillahi na Allah ne man biye da yimala kutu kulli shay'in ma sai yaquluna lillah ba ce su ce sai yaquluna Allah ba saboda mi saboda ar-rububiyya tufidu al-milkiyya sai yasa sun karanta sai yaquluna lillah mun gane da kyau yawwa alaran ba to eh wajen afala ta zakaru na kinnan kadiba cikin majallatul tadabbur a shafi na 62 da shafi na zuwa shafi na 63 da kuma shafi na 68 akwai bayanai karkashin wannan Allah ce to bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadibun mun zo musu da gaskiya tabbat bal a atainahum bil haqq mun zo musu da gaskiya wa innahum lakadibuna su makaryata ne inji Allah tabbas mattakhadallahu min waladin asalin shi mattakhadallahu waladin sai aka kara min littakidi Allah bai riki da ba kuma kada ma'ahu min ilah kuma babu tare da Allah abin bauta wanda ya cancanta abuta bishi akan cancanta Allah ce da an yi haka an samu wani abin bauta wanda ba Allah ba idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane ubangiji zai tayar da abin da ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd da sashin su yayi kokarin irin jayar sashi Allah ce subhanallahi amma yusifun sarki ya tabbatar ma Allah daga abin da suke sifanta Allah da shi an gane ko sai yace alimul ghaibi wash shahadati nan ne tawjihul qira'ati yake in an ce alimul ghaibi imamu hafs wanda rawi ne na asim da imam ibn kafir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam ibn amir ad-dimashqi sun karanta alimul ghaibi sai zaman to kenan tunda an ce subhanallahi Allah shi na da kasra to alimul ghaibi sifa ne shi alimin gaibi Allah shine sa abin da ya faku ko ya boyu ko gaibi inji bahaushe wasu shahadati da abin da ya bayyana fa ta'ala amma yushrikun Allah ya daukaka daga shirkar da suke yi masa an gane ko sauran qurra kuma sun karanta wato alimul ghaibi wasu shahadati an gane ko da imamu nafi' al-badani da imamu abu ja'far al-madani sun zan al-madaniyani da imamu shu'ba rawi na asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta alimul ghaibi wash shahadati Allah shine wanda ya san abin da ya koyi to na alimu an yi masa mi malamin surahu an yi masa dhamma alimu an gane ko sai zaman to ya dauke shi wannan kenan za a kaddara mishi wani abu eh sai zaman to ana iya dauka shi wato khabar ne na mubtada mahdhuf ban sani ko mun fahimta ba eh sai ka dauke shi kenan abin nan sai ka ɗauke shi huwa alimul ghaibi wa shahadati an gane ko yawwa sai zaman toke nan nan jumla tana matsayin ta'akidi na ko matsayin hujja ce na nuna Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai cancanta abota bishi ita ko alimul ghaibi ta zama to sifa ce kenan an ci gaba da bayani wallahu ta'ala a'lam to sannan kuma sai yanzu ayoyi da za mu zo kansu na gaba akwai aya ta 106 sai dai ita wannan aya ta 106 matsalar taujihin ta dole sai an kuma baya to almuhimmu Allah subhanahu wata'ala ya yi zancen kafirai ya ce hatta idan ja'a ahaduhumul maut sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan su qala rabbirji'un sai ya ce Allah a maido ni ya ce irji'un bai ce rabbi irji'ni ba sun ka ce rabbi ya ubangiji irji'uni girmama Allah na irji'uni ya Allah ku maido ni ko kuma rabbi ya Allah irji'uni ka ce wa mala'iku su maida ni sai da manto irji'u zai kuma zuwa ga mala'iku saboda suna da yawa to hatta idza jaa ahadahul maut cikin suratul nisa'i hatta idza hadara ahadahumul maut kai hattara la'alli a'malu salihan Allah tana yi wa aikata aiki na gari fi ma taraktu daga abin da ni bari kalla Allah ce a'a innaha kalimatun huwa qailuha kalima ce kawai da yake fada da fatar da fatar baka Allah ce to wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun bayan su nan bara'ihim ana nufin gaban su malamin subahu tunda tunda kiyama na za a da shi kinan wa min wara'ihim sai zaman to wa min amamihim in ji wadansu malamai ila yawmi ba'thun har zuwa ranar da a tayar da su ana can rayuwa ta barzakhu in khairan mutun sha alheri in sharran kuma Allah shi wada tsari Allah ce to fa idanu fi khafi suri idan an kai busa a cikin kaho fala an saba bainahum babu dangantaka tsakanin su yauma idan a wannan rana wala yatasaaluna ba sa tambayar juna dilan Allah annafiya lil jinsi la annafiya tufidu madha tufidu al'umum ko la an saba nafiya lil jinsi ne la yatasaaluna asalin shi la tasaula ne domin shi annafi yatasallatu ala ala al-masdar المفهوم من الفعل لا يتساءلون domin ya tasa'alu tasa'ala ya tasa'alu tasa'ulan to shi ma masdar kan an yi nafi kin shi to nan Allah ya ce babu dangantaka ranar tashi alkiyama kuma bayan ya ce yau mai firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi kuma ga dangantaka ta zo nan yana nufin ba ta da amfani ba da musulma sannan da ya ce wala ya tasa'alu ba su tambayar juna kuma Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'alu ba da musulma eh to nan yana nufin harkon da an ka tashi babu mai tambayar juna an gane ko amma daga baya za su tambayi juna yawwa Allah ce to fa man taqulat mawazinu duk wanda ma'aunin shi yayi nauyi fa ulaika humul muflihuna wadannan su kadai ne sun karabauta nan hasr haqiqi ne domin duk wanda ma'aunin shi bai nauyi ba kaga ai babu rabauta gare shi intabe wa wa man khaffat mawazinuhu duk wanda ma'aunin shi yayi sauki bai yi nauyi ba fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan su ne sun kai hasara kawunan su Allah kai mu nasari fi jahannama khaliduna za su dawo ma a cikin wutar jahannama Allah kai muna tsari to anan sai kai hattara mai har da alqur'ani cikin suratul qari alqari'a fa amma man fa amma da amma da an kawara fa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya amma nan fa man taqulat mawazinu fa ulaika humul muflihuna cikin suratul a'raf akwai wannan fa man taqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimuna can nan kuma fi jahannama khaliduna Allah ce talfahu wujuhahum nar wuta tana kuna fuskokin su wa hum fiha kalihuna su suna cikin ta wato suna cikin damuwa ko kuma wato wuta ta canye naman huskar su har ya zama to ga komai kasusuwa sun bayyana Allah kai mun tsari za a ce da su alam takun ayati tutla alaikum ayoyi na ba su kasance ana karanta muku ba fa kuntum biha tukadzibuna kun kasance kuna karyatawa qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna sun kace Allah wato shiqwatuna wato rashin arzikin mu yarin jayi mu imamu hamza da kisa'i da kharaf sun karanta shaqawatuna duk da yana nufin mi rashin arziki Allah kai mun tsari sun kace wa kunna qauman dallin mun kasance mutane batattu rabbana sun kace ya ubangijin mu akhrijna minha ka fitar da mu daga ciki fa in udna in mun dawo fa inna zalimuna mu azzalumaini ƙarya suka yi Allah ce walau ruddu da adu limanuhu anhu wa innahum lakadibuna qala khsa'u fiha an kace kai kun shiru an kai musu tsawa wala tukallimun kakku mini magana kakku sake magana Imam Yaqub ya karanta wala tukallimuni bi isbatil ya kenan ya tabbatar da ya'un din wanda an ka shafi a wannan qira'a ko sauran qira'at Allah ce innahu kana fariqun min ibadi akwai jama'a daga cikin bayina yaquluna suke cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana warhamna can cikin suratu ali imran faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar akwai dhunubana can nan ku babu dhunubana sai ka kaddara shi faghfir lana Allah ka gafarta mana warhamna Allah ka ji kanmu wa anta khairur rahimin Allah kai ne mafi alkhairin masu jin kai Allah ce fattakhastumuhum sikhriyan sai kun ka rike su abin wa izgidi an gane ko imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi almadani yari da hamzar kisa'i da khalaf sun karanta sukhriyan an gane ko to sai malamai sun kace sikhriyan abin izgili sukhriyan nan ma abin wami abin wama izgili hatta an saukum zikri har sai da sun kamantar da ku an batuna wa kuntum minhum tadhakun wato kuna musu dariya in ka diba cikin tawjih al-qira'at al-ashr bil qur'an safha ta 206 sun kace qira'at da ta karanta sukhriyan ta su nafi da abu ja'far da hamza da kisa'i da khalaf sukhriyan ana taujihinta da kira da wurin da ya zo a cikin suratul abin nan az-zukhruf inda Allah subhanahu wata'ala ya ce nahnu qasamna bainahum mashiyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya to nan duk qura sun karanta sukhriyan kinan kaga wannan kalma ta samu taujihi da wani lafazi na alqur'ani ita ko kira'a fattakhasumuhum sikhriyan an gane ko kun karke su abin yi ma izgili ita ma sun kace mina sukhriya daga izgili ne an gane ko sun kace kama abinda zai taujihin ta inda Allah ce wa kuntum minhum tadhakuna kuna musu dariya wadhahiku yadullu ala sukhriya shi ko dariya tana nuna mi tana nuna kai mutum izgili to shi ko sukhriyan ko kace izgili abin wa izgili ko kace sukhriyan shine kun rike su abin horewa saboda kuna da kuɗi kuna ganin suna muku aiki sai kuna ganin kun fi su kima da daraja an gane ko wancan shi ma na cikin suratul a'raf cikin suratul zukhruf wasu sun ce sukhriyan abin horewa wasu sun ce a yana ɗaukar biyu kun rike su abin horewa suna muku aiki kuma sukhriyan kuma kuna musu izgiri Allah kai mana tsari wa kuntum minhum tadhakun kun kasance kuna musu dariya Allah ce inni jazaituhum al-yawma ni na saka kan musu a yau kiyama kinan bima sabaru saboda hankulin da suka yi annahum humul faizuna sune masu rabauta qala kam labistum fil ardi adada sinin kuma kadan bane qala nan kamar Allah ya ce imam ibn kathir al-makki da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wato qul kam labistum fil ardi adada sinin qul kenan kamar mala'iki da an kai ma ummi ya tambaya ka tambaye su kam labistum kwana nawa kun kai fil ardi a cikin ƙasa ko shekara nawa adada sinina adadin shekaru qalu labisna yawman sun kace Allah yalla mun yini guda ne au ba yau ko ko rabin yini malam misbahu lamari ya bace fasalil adina ko tambaye masu listafawa kenan ismul fa'il ni na adda malamai sun kace wato a qira'ata ibnu kasir al-makki da kuma kisa'i al-kufi da khalaf al-kufi sun karanta fasali al-adina fasali fasali al-adina asalin shi fasal al-adina ne sai sukuni biyu sun kaɗu sai an kai mana farko kasa wa in sakinan iltaqa ya faksir ma sabaq wa in yakul linan fa asfuhu ahqqa sai da mun to kenan fi'ili na sa'ala yana da fi'ili amri guda nawa guda biyu akwai sa'ala yas'alu is'al akwai sa'ala yas'alu sal sal bani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina was'al man arsalna min qablika min rusulina to qala an gane ko kinan sai yace idan muka duba hamza da kisa'i da khalaf sun karanta hamza da kisa'i babu khalaf sun karanta qul illa bistum illa qalila kinan in ka diba na farko da an ka ce qul kam labistum ibnu kathir da kisa'i da khalaf amma wanga na biyu kul da hamza da kisa'i ne kenan sai zamanto ka ganin kisa'i shi kadai na akwai can wancan wuri kul ka ce illa bisum illa qalila ku jima ba sai dan kadan law annakum kuntum ta'lamu da dare kuna kun sani ba ana jima ku a duniya kadan ce kuna gari ko to qira'at waccan kul ka ce qala ya ce kenan ya nuna mala'iki ya zartar da ubangi umarnin ubangiji afa hasibtum annaba khalaqnakum abasan Allah ce shin kuna zaton mun halicce ku ne don wasa eh wa annakum ilayna la turja'una ku ba za ku dawo zuwa gare ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba ina fata an fahimta yawwa imam hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyuna ne da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wa annakum ilayna la tarji'una ku ba za ku dawo zuwa gare mu ba to dama za a dawo da ku zuwa ga Allah sai ku koma Allah ce to fata'ala Allahul malikul haqq Allah sarki na gaskiya ya ɗaukaka dai aikata wasa la ilaha illahu rabbul arshil karim babu abin bauta da gaskiya sai shi wanda cancanta abota mishi akan cancanta ubangijin al'arshi alkarim mai girma duk cikin qur'ani in kaji an ce rabbul arshi ko rabb al'arshi sai a ce al al'azim nan idan aka ce karim sai can cikin suratul buruj inda aka ce zul arshil majid Allah ce to man yad'u ma Allah duk wanda ya ambata tare da Allah ilahan akhar ma'ana ya bauta mai kira irin na bauta ma Allah tare da Allah ilahan akhar abin bauta la burhana lahu bihi wanda bai da hujja akai nan la burhana lahu bihi la mafhuma lahu malam bisbab karanta cikin usulul fiqh mawani' i'tibar mafhum al mukhalafa bai da hujja an kace to ai babu wanda zai bauta ma wani Allah kuma ya zama yana da hujja Allah ce to fa inna ma hisabuhu inda rabbih hisabin shi yana wajen ubangiji shi an gane ko aw to wannan gafa inda ma hisabuhu inda rabbih nan mafhumu shart ne na almuwafaqa domin da wanda ya kira wani Allah da wanda ya bota ma Allah duk hisabin su shina wajen wa shina wajen Allah sai dai a ce yujza bihi za a sakan ka mishi kina in kai shirka za a sakan ka maka shine shine asalin jawabul shart innahu la yuflihu al-kafirun lalle kafirai ba za su yi ba ba za su rabauta ba sauran wurare kuma innahu la yuflihu adh-dhalimuna sai ka rike cikin qur'ani kafiruna nan nan ne innahu la yuflihu al-kafiruna wa qur rabbi ighfir wa qur rabbi ighfir kace ubangiji kai gafara warham kai jinkai nan ighfir tana an shafi maf'ulun bihi kana ika cewa ighfir linnasi ka gafarta ma mutane to amma kuma bai zai yi ba Allah ya gafarta ma dukkan mutane don akwai mushrikai sai ka ce kinan rabbi ighfir lil mu'minina warham al mu'minina koko warham in rahama ta duniya ce ta shafi musulmi ta shafi kafiri amma in ta lahira ta nan wa nufin irham al mu'minina kuma ga mari wa anta khairur rahimina Allah ka ne mafi alkhairin masu rahama to suratul mu'minuna ta kawo karshe nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama tudi dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh